بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المهضر ولتعطفي بنظرة تاتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب muna cikin bayanin ulul albab kamar yadda Allah ya kawo sifofinsu ya ce su ne wanda ke cika alkawalin da suka ansa tsakaninsu da Allah tun alamin zarri da kuma kowane alkawali wanda suka kulla za su yi kokarin su cika shi ko da tsakaninsu da junansu ne mutane ba su walwale alkawali ba su walwale imani ba su walwale dukkan farillun da ke kansu da kuma dukkan abin da suka kulla alkawali cewa alƙawali ne aka kulla sannan kuma suna sadar da abin da Allah ya hore su su sadar da shi tsakaninsu da Allah da kuma tsakaninsu da bayan Allah gabaki ɗaya wa ya khashawna rabbahum kuma su ne waɗanda ke jin tsoron ubangijinsu wa ya khafuna suna tsoron su alhisabi mummunan hisabi shine hisabi mai tsanani shine muka ce za a yi mana bayani menene bambancin ya khashauna da ya khafuna yace ya khashauna Allah tabaraka wa ta'ala suna jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala sannan wa ya khafuna suna tsoron su alhisabi tsananin azaba na hisabi alkhawf wal khashyatu laysa bi ma'ana shehu yace radiyallahu ta'ala anhu alkhawf da alkhashyatu mu duk sai mu ce tsoro illai dai wurin hashiya ana cewa tsoron Allah na zuciya shi kuma haufu kowane irin tsoro to shine shi zai mana bayani me ya bambanci tsakanin haufu da khashiyatu al khawfu tsoro ya kau yana aukuwa min munzilil makaruhi tsoron wanda ka saukar da abun da aka ƙi sai a ji tsoron shi wannan da zai saukar da abun da kake ganin sharri ne gare ka wa minal makaruhi nafsihi kuma ana jin haufu ga shi kanshi abin da ba a so wato ana tsoron shi mai saukar da abin da ba a so da kuma tsoron shi abin da ba a so ɗin kaga akwai bambanci ya hafuna rabbahum suna jin tsoron ubangijinsu ta kaddama ya gabata kaga Allah shi ka saukar da almakaruhi tunda ba mai iya yin wani abu in ba Allah ba subhanahu wata'ala wahuna a nan ku sai ce ya hafu na su alhisab suna tsoron hisabi mai tsanani shine tsananin azaba ka gana shine almakaruhi shine su alhisab can ku Allahu shine munzul makaruhi da haka duk yana doka guda biyu wala khashiyatu ita ko khashiya la taqau illa min munzil makruhi faqat ba ta aukuwa sai ga wanda ka saukar da abin da aka ƙi kawai wato shi yasa ake cewa na zuciya jin tsoron Allah na zuciya shine yace ya khashawna Allah suna jin tsoron Allah al khashiyatu al khashiyatu khawfun ma'a ta'zim jin tsoro amma tare da girmama wanda ake jin tsoron gare kaga tsoron Allah kenan ga zuciya ya khashawna rabbahum suna jin tsoron Allah ubangijinsu amma tare da girmama shi cikin zukatansu la ya ƙulu ya khashawna su alhisab ga luga ba a cewa ya khashawna su alhisab suna khashiya ga tsananin azaba shine mummunan hisabi al khashiyatu la tutlaqu al makruhi ita khashiya ba a wawaita ta akan abun da ake ki inna ma tutlaqu ala munzil makruh ana wawata ta ne ga wanda ka saukar da abun da ake ki haga na zamo kamar tafsiri lugawi kenan amma al-khawfu amma shi ko khawfal insanu al-insanu mutun ya khafu min al-makruhi yana tsoron abun ki wanda ba shi yake so ba sai ka ce khiftu zaidan naji tsoron zaidu sannan kuma ka ce wa khiftul marada kaga na al-marada al-makruh kenan can ko zaidu munzilul makruhi naji tsoron rashin lafiya haza sahihu wannan ingantaccen magana ce yayi daidai amma zaka ce wa khashitu min zaidin naji tsoron zaidu wala yuqalu khashitul marada ba za ka ce khashitul marada ba to ga luga ko al khashiya al khawfu ma'a ta'zi والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدير والذين صبروا هاي دي سوء الألباب ودن ديك سيهم قولي على الطاعة أكم بن الله سنيس إيه سنة بن الله يد الله أمر شيسو والبلائي kuma sun yi haƙuri wajen tariyar bala'in Ubangiji, shi bala'i in ya zamo daga wanda ke masoyinka ne wanda ka nuna alkhairi gare ka, to sai ka ji daɗin shi sai ya tabbatar da cewa ka yadda da hukunci ne kuma har ka gama ya kyauta maka, to sai ya zama abin na ya kowa maka alkhairi. Amma in ka mai da bala'in nan wani abu kan cewa Allah mene maka, wannan irin to sai kai ma Allah wani abu, kai kai Allah ko Allah ya ka. da haka in bala'i ya zo to sai ka tare shi da haƙuri haka Allah ka so kuma akwai hikima ciki sai kai ta haƙuri cewa Allah sa mu ci wannan jarraba daga Allah ko ka ce Allah nuna muna alkhairin wannan abu da muke ciki saboda ba a samun jarrabawa daga Allah face sai akwai alkhairi a ciki ɓoye wanda in ka yi haƙuri to za ka tabbatar da alkhairin nan lau ya alamul insanu man rahmanu yalƙar shurura zahikan insanu ya zama maulan mushahura radiyallahu ta'ala anhu yace da mutum ya san ma'anar sunan Allah ar-rahman mai gamamman rahama ya isa dai duk abin da kafiri ka so na duniya na jin daɗi Allah na iya bashi ya bashi ni'ima ya bashi dukiya ya bashi muƙami ya kiyaye mishi komi na abin da bai so amma kuma bai ma yadda akwai Allah ba to kaga iyakar rahama kenan to yace da mutum ya san ma'anar wannan suna na Allah Rahman to da ya hangi hadarin bala'i tahe to sai ya tare da gudu sai ya gana wan ma ya zo ya shiga cikin bala'in dan ya san daidai yawan bala'in nan daidai yawan rahamar da kuma za ta same shi bayan abun nan ya wuce abinda kai abba aso bala'i ya zo ka kasa gane daga Allah ne kuma ka kasa rike ɗiyaucinka kamar talauci ya dame ka ka tai zuwa zubar da kai wurin tumasanci ko ko ka ɗauki kayan wani ko ka ce ka ci bashi da kasan baka ibiya irin wannan ko ka dunga batutuwan banza haka kai kana ganin laihin Allah to ba kai haƙuri ga bala'i ba kenan to kai haƙurin bala'i wa anil ma'asiya kuma kai haƙuri ka bar sabon Allah sabon Allah shedan na gwada maka akwai wata gajiya ciki dan shedan shedan zai gwada maka wani romo ne aka hana ka sha to aka hana ka sha saboda me shi Allah in baka sha ba sha zai da haka sai ya gwada maka cewa kawai ka more to more wannan kuma musiba ce bala'i ne gare ka to ka yi haƙuri kakkai sabon Allah duk da haka sabon Allah ya fi maka to wannan haka su ulul albab suke masu hankali waɗanda suna da haƙuri akan bin Allah haƙuri akan jarraba ta bala'i sannan haƙurin barin sabon Allah suna kuma haƙurin na ibtiga a wajen rabbihim dan neman yadda ubangijinsu la gairu ba wani abu min a, min aradid duniya daga wasu abubuwa na duniya ya zama haƙurin nan kana bin Allah za ka bi Allah nan don Allah ba don zakar da aka rabawa masallaci ka tai don ka samu zakar a'a ka ninka zuwa masallaci don Allah haka shi kuma haƙurin bala'in ba wai kuma kana ganin wane bane ya maka ba Allah ba ko ka yi haƙuri wannan babu unhwani gare maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wata mata ta tsare kabarin ɗanta tana ta kuka tana ta kuka tana ta kuka sai ce mata boye Allah ki yi haƙuri bisa ga wannan jarraba da Allah ya miki ki nemi lada Allah bata gane mai magana ba ko bata waiwaya ba sai ta ce dan ba ɗanka ba ne ya mutu inda ɗanka ne ai da kai ma kayi kuka hereni sai ce to ita kuka an zai dawo sai ta hiya ta sai aka ce mata wance baki da hankali kine manzon Allah bakan magana sallallahu alaihi wasallam ce wallahi ban san shi bane ta ko sheka a guji ta cin mai ta ce ya rasulullahi kai hakuri bakin ciki ya sa ban ma gane mai magana ba yanzu na yi hakuri sai ce as-sabru inda sadmatil ula haƙurin da zai amfane ki wurin Allah haƙurin da aka yi tun karon farko to an ce kai haƙuri ka ce haƙuri ya zama dole to Allah ya baka da dolen ka bai baka lada a abu ya zo an rasu ka ji cewa haka Allah ya so kuma Allah shi ya halice shi ya hima bukatar shi da haka duk abin da Allah ya daidai ne to haka ulul albabi suke su yi shi kuma ibtiga a waje rabbin dan neman yarda Allah ba wani abu ba wa aqamu salata hayyo daga sifar su kuma suka zamo suna tsaye da sallah kaga bai ce wa yusalluna ba suna salati wa aqamu salati iqamatu salati yin ta cikin lokaci da sharuɗa cikakki da kuma jama'a ta sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine iqamatu salati kuma dagewa akan wannan ba wai ayi shan ruwan tsuntsaye ba yau ayi gobe ayi wa anfaqu yana daga sifarsu kuma suka zamo suna ciyarwa mimma razaqnahum daga abinda muka arzita su kaga wa anfaqu suna ciyarwa Allah ya dangana infaqi gare su sai ce mimma razaqnahum daga abinda muka arzita su arzikin da kake bayarwa Allah bai raba kanshi da shi ba bashi ga Allah dan ka gane kai fa wakili ne kawai in mai kuɗi kake Allah shi adda kuɗi ne shi ya ba kuma shi ya ce ka hidda zakka shi ya ce ka sadaka shi ya ce ka sada zumunta to kayan Allah ne za ka ɗiba ka ba bayan Allah mi an naka ciki wakilci kawai kar ka ɗoka wai naka ne ka ka ba mutane a'a shi yasa ce an faƙu kuma suna cewa ko suka ciyar mimma razaqanam daga abinda mun ka arzita su mu adda arzikinmu in ilimi ne Allah baka in wata daraja ce Allah ya baka wani zo neman da Allah ka taimake shi wurin wale kan bukata kaza to Allah shi adda wannan abun illai kuma shi adda wannan bawa to Allah ya ce ɗauki kaya naka ba bawa na tumi an naka ciki in ka bayar cikin da'a ka samu lada Allah ya umhani da kai ya sadar da alkhairi ne zuwa ga bawan shi Allah shehu ya ce asnadal infaq ila al-abid to yana daga cikin daƙa'iq da mizat na tafsirin shehu radiyallahu ta'ala anhu duk abin da ya zo ba zai bari ka wuce ba sai ya dawo da hankalinka zuwa ga abu da yake nema shine ka dai yadda ka zama ɗaya daga cikin bayan halara ta Allah subhanahu wa ta'ala kaga yan ba dan shi ba ba zai tsaya ba ya bayanin wannan cewa an hukumi mara sakanahum asnadal infaq ila al-abid nan Allah ya dangana ciyarwa zuwa ga bayi wa asnadar rizqa ila Allah tabaaraka wa ta'ala amma sai dangana arziki zuwa ga Allah tabaaraka wa ta'ala li ta'lam ayyuhal abdu inda al-infaqi annaka wakilun faqat Allah yayi ma haka dan kai bawa ka sani lokacin da kake ci da dukiyar nan da kake ganin taka ce to anta wakilun ko annaka wakilun faqat kai wakili ne kawai dukiyar ta Allah ce wanda za ka ba na Allah ne kai baka da komai la ka ɗiba ka bayar in ka bayar don Allah Allah zai baka lada ka zamo wasila ta saduwa alkhairi zuwa gabawan shi alkhairi shi zuwa gabawan shi in kuma ka ƙi to ka ga lahi biyu an sa ka kakiya kuma kayan mutum ne ce ɗauki bawa ne tumi ajin zahi ɗauki bawa ne sai ka hana mishi kuma sannan za ka yi baƙin jini ga su halitta albakhilu bagirun inda Allah wa inda nas marowaci abin ki ne wurin Allah abin ki ne wurin mutane wurin Allah saboda kaya na Allah ne doki ba bawa na ka kiya haka dole Allah ya kika to kuma shi bawa shi ko yana ganin cewa kana ya taimako ne ka ka taimako ne musamman wanda bai san Allah ba yana ganin kai ka bayawa kuma kayan ka ne ka hana kaga dole doke ka miki amma in ya san na Allah ne kuma sai Allah ya da zaka ba kaga abin zai mai sauki ba zai bakin ciki ba المال لله تبارك وتعالى وأنت وكيل توصله إلى محل أمره تعالى دوكيا تعالى تبارك وتعالى kai wanda kake hangen kai adda dukiya wakili ne na Allah za ka sadar da dukiyar nan zuwa ga inda Allah ya hore ka kawai kaga yanzu idan aka baka sako ka kai ma wani sai ka kai ma wanda ba shi ba to ai kai lehi karshen ta ma sai an saka biya na labarin malam kala yake alkali wanda ya yanka rago sai ya ce ga kafa a kai ma malam wani sai an ka ta aka kai ma wani mutum sunansu iri guda amma ba wanda ya nuhi ba ne an ka dawo an ka ce an kai sai da mareci shi wanda aka kai ma yana ganin to mi a tsakanina da wani na alkhairi har da kai ma kafar rago bari in ce in yi godiya sai ya zo godiya ce ranka ya daɗe ma alasar bina ne ya ce muna lahiya lahiya lau muna lahiya lau ya ce godiya na zo in ya ce ta miwa da yake sama sama yake magana a shi mai ba da rago ta miwa sai a ƙauhar rago da ka aika mana ita ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ni ba kai ni ce akai mu ƙauhar rago na ba wani mai suna irin naka shi ne ka nuna akai mu ƙauhar rago na sai ce asha sabilin ban ji daɗi ba ban ji daɗi ba sai ya ce malam garba ce ka taba ganin wanda ya ci ƙauhar rago ya ce bai ji daɗi ba ya ce ya ce ka gan shi da mutumin banza ya ce mai ƙauhar rago kuma ya ce bai ji daɗi ba to kaga shi wanda ya kai inda gangan ya kai ta inda an ka ce ya kai ya kai ma wanda ya kaso to lalle ya yi lahi kuma sai ya biya ƙafar ragon mutane to haka in ka ɗauki dukiyar da Allah ya sa ga hannunka kai abun da ba shi Allah ya ce a yi ba to ka fa zama wanda da ba za ka ce baka ji daɗi ba kuma haka za a yi dare cewa ka ci ƙafar rago ka ce baka ji daɗi ba sai ka biya ƙafar ragon mutane da dukkan ɗibi dukiyar da Allah baka kai abun da Allah ya hana ka to kuma kayan Allah laihi bisa tsadar dukiyar ba taka bace ta Allah ce shehu ya ce laisa laka an ta tasarrafa kaifa tuhibbu wa kaifa tashtahi wa kaifa tarda innama anta wakilun shehu ya ce baka da iko dukiyar da ka ganin taka ce ka yi tasarrufi da ita yadda ka kaso da yadda kake sha'awa da yadda kake yarda da shi a'a yadda Allah nan ya ce ai kawai kai iyakan fitarka kenan da duk ka canza kai abin da yake son zuciyarka ne to fa kuma kayan ma Allah laihi inna ma anta wakilun kai wakilan Allah ne kawai baka da komi ciki faman wakila fi malin la yatasarrafu illa bi amril wakil wanda duk aka wakilta cikin dukiya to ba zai tasarrufi cikin dukiyar nan ba sai da horon shi wakilin da ya wakilta shi za ka yi kaza dole sai in shi ya ce a yi ko da ko salo ka ga cewa wai sallah ce an baka cikin dukiya an ce ka dinga ba iyali naira dubu dubu kullum suna cewa ne sai ka ɗauki dubu ɗari ka ba su wai saboda sallah ce don Allah in an zo balas a za kai da mai shago ya ce ka ba iyali naira dubu dubu kullum kai ka zo ka ba su dubu goma ko dubu ɗari dan ɗaya salo wai a ga cewa kai mai so alkhairi wani alkhairi ko kuma ka ɗauki kuɗin da ba ce ka ba ɗayan mutum a to ana ga ɗayan ka ne to in ɗaya na ne na saka ka tsaya ga abin da nisa kawai shine Allah ya ce wa an fi ku min mara razaqnakum ku ciyar daga abun da wayun wa an fa ku mara razaqnakum suna ciyarwa daga abun da mu muka arzita su arrizqu min Allah wal infaqu min al abdi arziki na Allah ne shi ku ciyarwa ita ce abin da bawa zai yi idan la yunfiqu al-abdu illa mutabiqan li muradillahi tabaaraka wa ta'ala tunda ko haka ne to shi bawa kada ya ci da dukiyar da aga hannun shi sai abin da yake mai dacewa da abin da Allah ka nuhi tabaaraka wa ta'ala abin da duk Allah ka nuhi kai da dukiyar nan to kai kawai kakka ƙara naka salo wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata kuma su ulul albab suna tunkuɗe mugun abu da abu kyakkyawa ba wai wallahi tun da yamman ba sai na rama a'a kuma da wuya in ka ce ramawa ka tsaya ga abin da ya maka in ya ce uwa ka sai ka ce uwa ka ubanka kaga yanzu kai an ka biyo bashi kenan in nunin ka yi ka ji zahi mari ne za ka yi da yana haka nan to su ko ulul albab in aka yi musu mugun abu aka ɓace su sai ya ce Allah ya ma albarka ba shi kenan ba suna cewa an baci uwar dan manga ya ce aikin banza ta ma mutu wallahi shi ke ai faɗa ya ƙare to kaga amma da an kaɓa ta yi in ya rama mari ne za a yi in ya rama mari kulli za a yi mai in ya rama kulli an ka kama kokowa kila akwai wasu katti da an ka aje da kun ga mun fara kokowa ku tawo to amma har in tun farko ya kawo kyakkyawan abu to shi kenan ya tunkuɗe wannan an wuce wurin wa yadra'una yadfa'una as-sayyi'ata bil hasana suna tunkuɗe mugun abu da kyakkyawan abu kal jahali kamar in an masu jahilci bil hilmi sai su tunkuɗe wannan da haƙuri irin wancan ka ɓaci mutum ya ce wani Allah da ya gafarta maka shikenan wal adha su tunkuɗe ƙazantar da aka yi musu na cuta bis sabri da haƙuri duk yadda aka cuce ka in ka yi haƙuri to sai ka ga unhwanin haƙurin hausa suka ce in ka ce ka yi haƙuri ba ka ga unhwanin shi ba to kaɗan kai da ka ƙara haƙurin da ka ga unhwanin shi to duk cutar da an kai maka karkace za ka rama ka yi haƙuri haƙurin nan sai ga Allah ya gafarta maka kai ku saboda shi ciran tashin kiyama wurin hisabi wani zai zo an mai hisabi Allah ya ce to saura hasana guda ka shiga aljanna in kuma babu ta wuta za ka shiga shi Allah ba da za a yi ce ito ai gabanka an kai duk abin da an kai kun ba a cuce ka bai ce i sai ya ce to ka zagaya in kana da haƙƙi wurin wani ko in wannan iya baka hasana guda ka kawo a cika ma ka shiga aljanna sai ko ya tahi kaga an ba shi dama ya zagaya sai ya gamu da wani wanda yake yana da haƙƙi gare shi ya taɓa zalunta ce ko wurin rai ko jini ko mutunci ko dukiya sai ya rike shi ya ce Allah wannan ina da haƙƙi gare shi a karɓa a cika min in ci aljanna sai ubangiji ya ce i gashi cikin littafi ne wanga haƙƙin naka yana kan shi kai ba shi haƙƙi ne ce to Allah shi har an mai hisabi saura guda ni nisa abin da ma za a cewa saura da haka ni ba ni bashi Allah ce to kai ban mai ce to Allah in ban mai kana kai aljanna ce a wuta fa ce to Allah ya bani abu na ce to kai ba shi abu ce to Allah ni ina bashi to sai ya rike shi can sai Allah ya mishi ilhama sai ya daga kai ne sama sai ya ga wani gida kuma gidan ya shiga zuciya ce sai ya ce Allah wa'adda wannan gida na wani mala'ika ne ko na wani manzo cikin manzanninka sai ya ce naka ne in ka yahe mashi a ce to Allah ni da ba aljanna ka naka kokarin in shiga in dai kana kai ne wanga gida ai na yahe mai sai ce khud bi yadi akhika wa dukhula aljanna kama hannun dan uwanka wuce aljanna to hanan yahewa kenan kan ma ka ce Allah ya isa a'a kawai an cuce ka kai an ka cuta ka bace saboda Allah ba dan shi ba saboda Allah mahalicci shi ko kai dan ka yazo yin wani laifi ya dauko bulala ba gai ko icci zaka ce kai dan dan wani ne sai ce ka amma ku ina da kunyar wani yaro ta hina baka saboda albarka ubanka to in aka faɗa maka mutumin na ya zama soyinka na har abada kuma duk alkhairi kana iya mishi to Allah Allah da kabbabawa ne saboda shi zai farin ciki fiye da farin cikin ubancin da kabbaɗa ne saboda shi ula'ika waɗanda ke wannan ayyuka masu kyawu masu wannan sifofi lahum uqubad dar suna da al'aqiba al-mahmuda fi dar al-akhirah ƙarshe abun yabo abun gode mawa in an ce gobe gidansu na lahira Allah zai kai su inda za su gode ma Allah su gode ma haƙurin da suka yi su gode ma yafewar da suka yi su gode ma sakamako mai kyau da sun kawa mugun aiki da aka yi musu tashe ka ga cewa tun da ya taɓa ni sai ya san wanda ya taɓa wallahi to wa ya taɓa banda mutum kakalan da kashi kuma sai kayi kwana an jima kuma sai yunwa ta hana ka komi to amma ka ce sai ya san kowa annan to ai da ma ya san wanda annan mutum ne mai rauni ka an taɓe ka ka tuna Allah wanda ya halicci wanda ya taɓe ka ya mishi ko ma kila ya taɓa maka alkhairi ille ne kamance ne ko ko a nan gaba Allah zai sa ya maka wani alkhairi sai ka koma jin kunya shi da yawa za ka ci mutuncin mutum daga ba bukata ta biyo ba ta biya sai an bi ta wurin wannan kai da kanka ba ka iya zuwa wurin sai a ta raɓe-raɓe sai in ya ga dama sannan ko ko in wani ya taimaka shafa'a gare shi to amma tun farko ka rage mutunci ba za ka ji kunya ba jannatu adlin yadkhulunaha wa man sala min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar yace ulaika lahum uqbad dar to menene uqbad dar sai Allah yace he ita ce jannatu adnin aljanna ta dawwama ya dakhulunaha za su shige ta hum su wa man salaha da wanda ya imani min aba'ihim daga uwayensu wa zuwajihim da matansu wa zurriyatihim da 'ya'yansu da jikokinsu wato in Allah ya kai waliyin Allah a jannatu adanin ko duk inda zai kai shi madaukaki sai Allah ya ce to nayi alƙawalin ba zan bata maka rai ba kuma zan biya dukkan ka sai ka ce ka gamsu ƙaƙa ka gamsu sai ce to Allah na gamsu amma Allah ban ga babana ba ko ban ga innata ba ko ban ga ɗiyana ba ko ban ga jikoki da ko ban ga kaza ba sai Allah ce to suna kan aljanna shi yasa ya ce wa man salaha suna aljanna dan mu'mini ne wanda ba aljanna sai a ce maka wannan ba ɗaya kuke da su ba zuri'a ka bane ko bayani da wanda yake irin wannan amma in yana cikin man salaha sai Allah ya ce to suna aljanna kam amma ba su yi aiki irin aikin ka ba mai yawa ko mai kyau da haka suna can ƙasa sai ce to Allah ai aikin ba ni kaɗai na yi ba har da su da haka aikin duk da na yi su ma sun yi dan niyya ta har da su kuma da niyya kaka aiki sai Allah ya ce a to ku ɗauko mai su sai a ɗaga darajar sai a kawo inda yake haka in ɗani ce Allah na ga sa'awa ban ga wani ba ban ga kaza ba sai Allah ya ce to ai gashi aikin ne naka yahi nasu Allah ai da su da ni ne aikin sai a ce to an karɓa a kawo su suna tare da su cikin aljannan nan wa in lam ya'malu bi amalihim ko da ba su yi aiki da irin aikin da suka yi ba yakunu na za su zama fi darajatihim cikin darajojin su madaukaka takrimatan lahum dan girmamawa gare su yurwa shehu yace ana yi ruwaya anna waliyallahi tabaraka wa ta'ala waliyin Allah masoyin Allah ya za da khalal jannata in ya shiga aljanna wa wasala ila darajatihi ya kai ga daraja ta inda nan ne masauke shi ya ƙulu sai ya ce amsa ga tambayar da Allah zai mai aina abi Allah ina baba ina babana yuqalu sai a ce mishi abuka da khalal jannata babanka ya shiga aljanna kam da yana cikin mansala yana aljanna kam walakin lam yasil ila maqamika sai dai bai kai darajar matsayinka ba li'anna maqamu maqamu li'anna maqamahu maqamaka laysa mutasawili dan daraja ce da taka ba madaidaita bane ya kula sai ce la a a ya za a ce haka inda ma kuntu amalu lilamsi wal abi ai aikin mu biyu nikawa da kaina da ubana yuqalu sai a ce atuhu bi abi an karba ku zo mai da ubane ya zama darajar su guda ya kula sai ya ce kuma aina ummi ita bai gani ba Allah ina ina uwata kazalika sai a ce ba ta yi aiki da naka ba amma tana aljanna sai ce ai na aiki har da ita a ce to an karba sai a kawo ai na azwaji ina matattaki na kazalika su ma haka za a yi duk za a kai su da haka ake so idan za ka ba da aure ka ba da su ga mutanen kirki waliyan Allah saboda a samu wannan amfanin kazalik haka na kuma za a ce ai na auladi ina ƴaƴana in su an bai gani ba kulluhum yulhaquna bi darajatil wali dukkan su za a riskar da su da darajar waliyi saboda Allah bai son waliyi ya zama rashi ya ɓaci a gobe kiyama shine yace la anna Allah tabaaraka wa ta'ala la yuhibbu an yaghdaba waliyuhu fi daril akhirah bai son waliyi ne ya hushi gobe kiyama ko ko bai son an yi gudiba to haka an ya gadaba yafi saboda Allah ba zai a ce bai son ya husatar da wali ba a'a Allah bai son waliyi ne ya hushi gobe kiyama in an tahi saboda ya riga ya ci da rayuwa ta saboda Allah wal mala'ikatu mala'iku bayan an shiga an natsu kaga mai gida in ya dawo za a zo mai barka da zuwa da bangajiya to mala'iku suke wani aiki ya da kudu da suna shiga alayhim ga waliyan Allah cikin aljanna min kulli babin daga kowace kofa daga kohohin aljanna ko ko benayen aljanna awwala dukhulihim farkon shiga su littahaniya saboda ya musu barka da zuwa li kulli wahidin minhum mi'atu alf qahramanin kowane ɗaya cikin waliyan Allah yana da khadimi babba wanda yake akwai khadimai ƙasan shi manya to za a samu shugaban khadimai dubu ɗari duk za su tare ka dubu ɗari wal mala'ikatu mala'iku ya dakhuluna suna shiga gare su ya talaqawnahum suna tariyar su tunda su suna nan da ma gidan suke duk wanda ka gani ciki da ma na an kalice shi kai ne kawai bako kuma kai ne mai gida zaka dan ka tafi ka dawo hajji ko umra ko wata tahiya shine za a tare mai gida da bishara yubashirunahum sune masu bishara bi malahum da abinda a gare su inda Allah wurin Allah tabaraka wa ta'ala min mazidin rida na ƙarin yarda Allah wattakarima da girmamawa in sun zo tun da kai ba aljanna kake ba yanzu ka shigo to da aka shi wannan za su ta yi wannan ya ce kaga wannan ƙarƙashin mulki na yake amma naka ne waɗannan duk hadimanka ne waɗannan bayinka ne kuma a ce wani wuri shi kuma wannan ya taso nan ma naka ne duk ko ina za a zagare shi to kuma sannan albishirinka akwai abin da ya duk abin da ka gani mina ne su yarda Allah samun yarda Allah duk yayi aljanna abin da cikin ta yaquluna lahum suna ce musu salamun alaikum hada salamun alaikum aminci ya tabbata gare ku hada thawab wannan lada da kuka gani bima sabartum sakamakon haƙurin da kuka yi ne a duniya da wannan aya ce shehu ya kawo hujja ya yi ma larabawa gyara duk na duniya akwai abin da aka ce ma auhamul khawas auhamul khawas sayudi ya littafi akai wato kalma ce ko jumla ce ko magana ce an samu kuskure ga larabcin ba ma'ana shi ba larabcin kuma duk duniya ta tafi akan haka nan kamar la shukura alal wajib dan mutum yayi abin da a dole gare ba sai an mai godiya ba ko kai ka ce na gode shi ai wannan ai dole ne ai dole ne to da haka ba sai kaya godiya ba to duk balarabe abin da sani la shukura alal wajib to shehu ya ɗauki wannan aya da masu ma'anarta ya ce wannan akwai wahani a ciki akwai abin da ya faɗi kuma har zuwa san da yake maganar ba a gane ya faɗi ba la shukura ya ce to akwai illa la shukura illa alal wajibi ya ce babu godiya ba abin da cancanta a gode sai ga abin da a wajibi ya ce wasu mutane da yawa ba su san abin da a wajibinsu ba wasu mutane da yawa so san wajibinsu amma ba su yi wasu mutane da yawa suna yin wajibi amma ba yadda yau waje ba su yi shi ba ya ce to mutum ya san wajibi ne ya tsaye da wajibi ne kuma ya shi yadda yake kuma a ce ba a gode mishi to za a gode ma ya ce ku karanta qur'ani ku gani cewa aljanna da kuka gani an ba ku ita urin sumuha an ba ku ita kamar dukiyar gado dan ba dukiyar da babu shakka gare ka cewa ta kace irin dukiyar da kan gada to an baka aljanna kamar dukiyar gado sai ce saboda abinda kuka zama kuna aikatawa abinda muke aikatawa ai tauhidi shahur na imani sannan dukkan farale da wajibat ai dukkan su dole ne to amma gashi Allah ya ce ya ba mu aljanna sakamakon aikin da mun kai a duniya to in ba a gode ba to ai ku haga kenan da ba ko samun sakamako to irin shi ne wannan ya salamun alaikum bi ma sabartum wannan abin da kuka gani na lada amince tabbata gare ku amma ladan nan kun same ta sakamakon haƙurin ku ne fi duniya a duniya wa ni'ma ubadda ma dalla da wannan makoma taku da wannan gida naku na aljanna wanda Allah ya ba ku wallazina yanquduna ahadallahi min ba'di mithaqihi ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار تو أنكاو أولو الألباب تو وطن دبا سوبا كيش يسوها سيتي والذين ينقضون عهد الله وطن دكا ولو ولألقول الله من بعد ميثاقه باين قلاشي كون تن يوم ألست بربكم ka yi alkawalin cewa za ka yi imani da Allah kuma za ka bi Allah shi kaɗai saboda shi kaɗai a Ubangijinka to ka zo na ka saba ka donga biyar son zuciya ko wani abubuwa na duniya kabban maganar biyar Allah ka walwala alkawalin da ka yi wa Allah ko ko alkawalin da kai tsakaninka da wani mutum ya amince ma saboda ka ce wallahi za a yi ko tallahi ko billahi lalli ko ko a'a ya amince kai musulmi ne yana magana da kai musulmi amma kuma ka zo ka walwale alƙawalin nan da ka ƙulla to sifa ce ta wanda yake ba ulul albabi ba wa ya qata'una ma amara Allah bihi ayyusala kuma suna yanke abinda Allah ya hore su a sadar da shi Allah ya ce ku sadar da tsakaninku da Allah ku sadar tsakaninku da mala'iku na Allah da annabawa Allah da littafa Allah da ‘yan uwanku musulmi musamman bayan Allah salihai, kai ku sai ka yanke tsakaninka da su, ka yanke zumuntarka. wa yufsiduna fil ardi kuma suka zama suna banna cikin ƙasar Allah bil kufri wal ma'asi da kafirci da saɓe-saɓen Allah suka ta yi ulaika waɗannan wanda suke kishe ulul albab lahumul la'anatu la'ana Allah ta tabbata gare su walahum su'ud dar mummunan makoma lahira kuma ta tabbata gare su shine shiga wuta to kaga zaka ce qur'ani haruffan shi ma suna taimakorin tabbatar da ma'anar da ake so ta zauna a zuciyarka haga ulaika lahumul la'natu da ji abun nan babu daɗi lahumul la'natu hillanci dan kwatanci ko baka sa Hausa ba ulaika lahumul la'natu zaka ci wurin ga ba daɗi an ka sha ba Allah'anatu da ya ce albu'udu min rahmatillahi nisa daga rahama Allah ta tabbata gare duk wanda ya walwale alƙawali ya yanke abin da Allah ya hore shi ya sadar to Allah ya nisanta shi daga rahama shi wala musu udar shi ce al'aqiba as-sayyi'a fil akhirah mummunan makoma lahira micece ce wahe jahannama ita ce jahannama Allah'anatu la'ana la'ana la'anata ne haka shi ma nan tafsiri ne wanda yake na luga lugawi a la'ana yace kashi biyu ce la'anatun la'ana ɗaya ma'ana ha ma'anata at-tardu min al-jannati a kori mutum daga aljanna a kore shi sun saboda ai yana da gida aljanna kowa na da gida aljanna da gida wuta to in yi abun shiga wuta kaga an koro shi daga aljanna kenan hadihi lil kufar to wannan la'ana kafirai adda ita an koro su daga aljanna sun dawo wuta at-tardu min rahmatillahi tabaraka wa ta'ala an kore su daga rahma Allah tabaraka wa ta'ala wala'anatun to tasawuf ya shigo yace wala'anatun la'ana kuma guda ma'anaha ma'anarta at-tardu min hadratillahi tabaraka wa ta'ala a kori mutum ko a kori bawa daga halara ta Allah tabaraka wata'ala shahada lil mu'minin wannan na mu'mine ne dan kaga mai imani ai bai shiga wuta ko da kamar zarra ne in ma ya shiga bai tabbata ciki to amma halara ta Allah idan mutum ya mata suwul adabi sai Allah ya koro shi sai a kai shi garken dabbobi a daure da sarka saboda ya zama mahaukaci kaga an kori mutum daga hadara ta Allah shine masu irin maganganun na manya-manya wai su arifai to ko dai a kore daga wannan hadarar sai a sa mai hijabi ko ko kwata-kwata ba a koro shi ya koma mahajubi ga baki ɗaya ko kuma in bai sa'a ba amma an shi imanin shi Allah ya kiyaye shi yasa dole ka zama wanda ya kana bin al'ada cikakken bi gare su yace kora daga halarar Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma haga mutum kora kana da imani to dole ne ka rika cika alƙawari wanda bai cika alƙawari to Allah zai rabu da shi haka dole ka sadar da duk abin da Allah ya umarta da a sadar su zumunta da sauransu wanda bai sadar da zumunta ta to Allah bai shiri da shi al-kuffaru idza lu'inu yub'aduna min al-jannati tamaman fa yadkhuluna an-nar idan aka la'ani kafirai to ma'ana shi za a nisanta su daga aljanna kwata-kwata a shigar da su wuta za su ba aljanna gaba daya a shigar da su wuta والمؤمنون إذا لعنوا يبعدون من الحضرة سوكو مؤمني idan aka la'ance su shine in Allah ya la'ance su abinda Allah ana yub'aduna min al-hadara za a nisanta su daga halara Allah mi an nisan mi an nisan su ko nisanta su yashtagiluna bid dunya wa shahawatiha sai kaga Allah ya jarrabi mutum da son duniya da sha'awar duniya da kuma fafutukar tara abun duniya da fafutukar neman abun duniya duk na Allah kaga ya shigalci da duniya da sha'awar duniya to an gama da shi Allah ya riga ya kore shi daga halaratai kaga ashe ba daidai ba ne mutum ya ɗauki walittaka ya dangana ta da abun duniya ta akwai wani wanda ya ce wai shi duk inda za shi ba shi bukata ya ɗauki kuɗin ƙasa ko ya sa kuɗi banki saboda ai abin da kuɗi baliya ya zama ba ka buƙatar ɗaukar guzuri kana da dama an san kuɗi duk garin da ka te ka zama kuɗi bi ke da to ka ga wanda san san san bai ma bi hanyar da aka magana walittaka balle kutubaniya to ko mafi yawanci wal iyazu billahi an maida a'a ba ka zama babban malami ko babban shehi sai kana da babban gida da babban mota da manyan manyan tuwahi da kuɗi koyaushe baja baja to sai a ga cewa kai an na Allah kai an malami kai a shehi amma ya haka mutum rayuwa a ci da ƙi a sha da ƙir sai a ga cewa to inda kula da maganin zawo da tawa kanta to kuma ba haka bane duk wanda ya shagaltu da son duniya da sha'awar duniya to ya tabbatar da cewa fa Allah ya kore shi ne da kusa gare shi ko da bai kai shi wuta ba nan dai Allah bai buƙatar gani ne kusa gare shi to ko ka za ka shiga yanzu wurin ciyaman ko gwamna ko shugaban ƙasa tun daga zuwa ya daga kyamara cewa ne ne ku ce ban son gani ne ai bala'i ya cin mutum ce ban son gani ne kaga yan ka tsaya tun da kai baka san shi yace bai son ganin ka ba su ko SS da sauran securities kashi za su baka kuma su yi majina jina su kai kuma su kulle kuma a halbe ka naura a ce wani mugu abu kan riko shi ko cewa ɗaya ban son gani ne kai ko ka insistin sai ka shiga sai a ce bom ne ko ko corona ka ɗauko daga wani zaka zo ka sha ma shugaban ƙasa halbe mutum za a yi to don haka dan malami na Allah ya ji tsoron shagaltuwa da duniya kamar da shehu ya faɗa a wata hudu ba tashi yake cewa kamar da mu'amala da 'yan duniya ma gaba ɗaya kamar hilisko in an sha filisko zawo za a yi to in kana lahiya lau ka sha filisko ka sai ma kanka ciwo to amma in kuma rashin lahiya ta kama ka to dole sai ka sha filisko da ka warke kuma ba kuma sha ne to haka yace in sai ka yi mu'amala da 'yan duniya ka samu abin da za ka yi ka to ta hika yi amma zahirar zuciyarka ka ta rabu da Allah kuma da ka samu wadatuwa daga barin su yi watsi da su dan za su raba ka da Allah kai kai za su anshi addini gare ka da biyan bukatun su su ko su anshi Allah su anshi addinin ka su watsar da kai gaban zagoyi shine yace mu'minai in Allah ya la'ane su to za a nisanta su ne daga halara ta Allah mi an nisanta su daga halara ta Allah yashtagiluna bid dunya wa shahawatiha walau lam yakunu min ahlin nar za su shagaltu da duniya da sha'awar duniya ko ba zama yan wuta ba nan dai to sun yi nisa da Allah subhanahu wata'ala Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir wa farihu bil hayati dunya wa mal hayati dunya fil akhirati illa mata Allahu Allah ya busudin rizka shi ka shimfiɗa arziki liman ya sha'u ga wanda ya so waya ƙadirullahu tabaraka wa ta'ala kuma waya ƙadir kuma Allah shi ka ƙuntata arziki ga wanda ya so Allah shi ka shimfiɗa arziki ga wanda yake so kuma shi ka ƙuntata arziki ga wanda yake so ya ƙuntata mawa Allah tabaraka wa ta'ala yuwasi'u rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru an yudayyiquhu kadhalika liman yasha' Allah tabaraka wata'ala shi ka yalwata arziki ga wanda yake so daga cikin bayan shi kuma shi ka kuntata arzikin nan ga wanda ya so ya kuntata ma cikin bayan shi to kuma yalwatawa nan ba alama bace na Allah na son ka kuntatawa nan ba alama bace na Allah bai son ka a'a shi son Allah daban yalwata maka daban kuntata maka daban jiya muka yi magana Uwaisul Qarani wanda hammaza Allah ya kai cewa in an gan shi alaihi salatu wasallam in an gan shi a neme shi addu'a amma gashi bola ya zuwa na cinta abinci yana ci har yana makare cewa jawabi kakka koran ban koranka kowa ya ci arziki ne ba a san wanda ya wani ba sai an ce wanda ya keta da sirati to shi ya wani to da haka nan yalwata arziki bai cikin alama ka samu yarda Allah kunta tashi bai cikin alama Allah na hushi da kai a'a kawai mashi'a ce haka ya ga dama yayi kuma akwai hikima cikin haka nan wa farihu mutanen maka sun yi farin ciki farin ciki irin da girman kai bil hayati duniya da abin da sun ka samu na rayuwar duniya in sun samu yalwa wadata da lafiya sai haka suna girman kai suna rena wanda bai da ita wa mal hayati duniya ita rayuwar duniya da jin daɗin ta ba wani abu ne ba bil akhirah in an dangana ga rayuwa ta lahira illa mata'un sai abu ne kaɗan wanda za a ji daɗi da shi kuma ya tafiya ce. a duniya khazaf ita duniya ka ce kamar kasko ne falin mai karewa kasko da ya faɗi mutuwa zai yi wal akhiratu ita ko lahira zahabun zinariya ce kuma baki mai wanzuwa zinari ko da an mai da shi gari sai ma a taya wani abun da ya wancan abun to don haka kakka saki zinariya ka anshi kasko law kana fil akhirati khazfun baqin lakana afdal min ad-dunya li fana'iha da a ce akwai kaskon lafira wanda zai wanzu bai mutuwa to ya yi duniya da abin da a ciki don duniya ƙararriya ce ko ta ƙare tabakka ko ka ƙare ka batta ko duk ku ƙare ga baki ɗaya to da a ce kasko yana lahira na lahira wanda har abada kana amfani da abunka to ya abin da za ka samu na zinariya nan gobe a zuwa ƙwaci wala siyama duniya hiya al-khazaful fani to balle ma ita duniya ce kasko wanda yake ƙarare wal akhiratu hiya zahabul baqi lahira ita ce zinariya ko mai wanzuwa fali hadha ahabba Allah min ibadihi juz'an ba'adahu min ad-dunya wa qarraba bil akhirah dan haka Allah ya so wasu bayi shine wani yanki daga cikin bayin shi Allah ya rike su masoya ne saboda ya nisanta su daga duniya ya kusanta su zuwa ga lahira wa ahabba ahbabahu al-haqiqiyina fajazabahum min al-akhirati ila hadratihi daga cikin waɗannan bayan da Allah ka so to akwai wasu masoya ne na haƙiƙa wanda ya fi son su bisa ga waɗancan na farko fajazabahum sai hizgo su min al-akhira daga lahira ila hadrati ya kawo su halaratai kaga wanda a halara Allah ai yahi wanda a cikin aljanna da haka nan Allah ya cire ke su daga nan ya kawo su kusa gare sun zamo su ne sarakuna fada innan duniya ne masu ɗebe ma shugaba kewa wal akhiratu khairun wa abqa qur'ani ya ce lahira ta yi alkhairi kuma ta yi wanzuwa bisa ga duniya sannan ya ce wa rabbuka khairun wa abqa ubangijinka ya yi lahira da aljanna da abin da a ciki kuma ya yi wanzuwa bisa ga aljanna da abin da ke cikinta zaka nan ka yi kokari ka samu Allah man wajadallaha faƙad waje da kulle shai wanda ya samu Allah ya samu kuma ba abin da ya rasa wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alayhi ayatun min rabbi qul inna allaha yudillu man yasha'u wa yahdi ilayhi man anab wa yaqulu alladhina kafaru min ahli makkah kafiran makka suna cewa laula unzila alayhi ayatun min rabbi me hana a saukan ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu'jiza daga ubangijin shi kal asa kamar sanda annabi Musa waliyad kamar hannun annabi Musa wannaqa kamar tago Salihu qul lahum ce masu inna Allah yudillu man yasha'u idlalahu Allah na batar da wanda ya so ya batar fala tuguni anhu al-ayatu shay'an mu'jizozi ba su wadatar da komi ga bataccen da Allah ya batar wa ya hadi yana shiryar da man anabu wanda ya koma mai da dukkan lamarin zuwa ga Allah ilaihi zuwa ga addinin shi shi wanda Allah ka so da shirya ko ba mu'jiza zai musulunta wanda ko Allah bai so shi da shirya ba komi mu'jiza ba zai musulunta ba alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi zikirillahi tatma'innul qulub shi man anaba dinnan wanda Allah ka shiryawa alladhina amanu waɗanda suka yi imani wa tatma'innu qulubuhum kuma zukatansu suna natsuwa bi zikirillahi da zikirin Allah shine alƙawalin da Allah ya masu na zai musu gafara ya sa su aljanna ya musu kaza duk sun yarda cewa Allah ya ce wa na kakkaji tsoron talauci muddin cikin taskata akwai dukiya to ni ko dukiya ta ba sanda za su zama babu dukiya a ciki to wannan alƙawali ne na Allah da dai sauransu to in sun ji za su natsu sun tabbatar da ko dattijo ya yi alƙawali an ka cika shi ku zai cika ala na'am alƙulubu zukatan muminai ta ɗama inu tana natsuwa da zikirin lahi da zikirin Allah ƙulubul mumini shine ba kowace zuciya da aka ce ta ɗama inu alƙulub wanda ya kai ka san wanda aka magana kamar al'ahadiyya azhiniya kenan wannan al'in wanda kai ka santa ba sai an ce qulubul mu'minina ba shehu yace al-qulubu arba'atun nau'o an zukata nau'i hudu ne qalbun qasin akwai zuciya busasshiya wa qalbun nasin akwai zuciya mai mantuwa wa qalbun mushtaqun akwai zuciya mai bege zuwa ga Allah wa qalbun wahdaniyun akwai zuciya wanda yake tuko mai ta Allah ba ta ganin komai sai Allah alqalbul qasi zuciya busassa qalbul kafir zuciyar kafiri la yatma innu ba ta natsuwa zuciyar kafiri illa bid dunya sai da duniya lahira kai ka ce ka gano lahira aljanna ka ce ka gani da bakin wani abin da ya kirarin shi Allah baka duniya ce amin lahiran ma nema shi a addu'a shi a kirari shi Allah baka duniya ce lahiran ma nema to har ya kai bai ma cika ko Allah baka duniya ce amin amma cikon karin kirarin nashi lahira ma nema a'a to wannan zuciya ta zama busasshiya babu Allah a cikinta waradu bil hayati dunya wa tsama'annu biha kuma ga ga hujja Allah ya ce waɗannan kafirai sun yarda da rayuwar duniya sun natsu da ita haza kullu qalbin qasin la yatma'innu illa ila dunya yace dukkan busassa zuciya ba za ta natsu ba sai ga abun duniya wa qalbun nasin shi ko zuciya mai mancewa la yatma'innu bai natsuwa illa bitawbati sai da tuba ko da yayi shirme zuwa an jima kaɗan sai ka yana istighfari ko yana wani zikiri ko da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ai Allah ya ce Adam fanasiya wa lam najil lahu azma ya manta ba samu azmu karfin niyya gare ba na wanda za ta hana ya manta da alƙawarin da ya muna summa istabahu rabbuhu fataba alaihi wahada sai kuma yace sannan bayan mantuwa ta sai Allah ya zaɓe shi ubangiji shi sai ya karɓi tuba ta kuma ya shiryar da shi idma anna hunalika to da Allah ya karbi tuba ce to ya nasu wa qalbun mushtaqun zuciya mai bege qulubul mu'mini zukatan mu'mini ce ala bi zikrillah tatma'innul qulub na'am zukatan mu'mini suna natsuwa da zikirin Allah subhanahu wata'ala natsuwa ta dai ganshi yana zikiri ko yana salati ko yana karatun qur'ani ko yana wani abu na ilimi dan karatun ilimi da karantar da shi duk zikirin Allah ne wa qalbun wahadaniyun shine yace qulubu khawasil khawasi zuciya wanda yake ta kade ta Allah ba ko bi cika sai Allah to zukatan ke bantaccin ke bantaccin bayan Allah ka qalbi Ibrahim kamar zuciya Annabi Ibrahim yace rabbi arini kaifa tuhil mauta yace Allah gwadaban yadda ka karaya matattu qala yace a awalam tumin Ibrahim baka ba da gaskiya ba ne cewa ina iya raya matattu ƙala ya ce bala Allah na ba da gaskiya walakin ya zama inna kalbi sai dai na nemi in gani da ido na saboda zuciyata ta nasu kuma inna marudi ya ce mani kai ka taɓa ganin inda Allah raya matacce ce ina gani don haka shi kalbi wahadani sai ya gani ba wai ji da iwa a ya gani a ƙasa kalbi ibrahim zuciya da ibrahim lam yatma in illa bil ira'ati bai natsu ba sai dai a gwada mai shigani hatta yu shahida iyana sai ya gadi da idon shi fa qulubul kuffar kaga zukatan kafirai ta tsama inda bil duniya za ta natsu da duniya wa qulubun nasina ta tsama inda bil tawbati zuciyar masu mantuwa za ta natsu da tuba shine mutum da imani ne da shirya ta yi amma saboda Allah ya shi da rauni to in rawanin nan ya zo sai ya manta sai ya saɓi Allah to da ya saɓi Allah kuma sai ya tuba sai Allah ya karɓi abin shi wa qulubul mushtaqina zuciyar masu begen Allah ta tsama innu bi zikrillah za ta natsu da zikirin Allah wa qulubul wahdaniyina ahalil hadarati la tatma innu illa bir ru'yati zukatan masu kadaita Allah ma'abota halara kusa ga Allah subhanahu wataala to ita ko wani zuciya ba ta natsuwa sai dai in ta gani a ƙasa kaga wannan bayani ya zo cikin ruhul bayan to amma ko da bai zo ba shi shi ba ta ruhul bayan yake ba dan babu ruhul bayan kusa gare shi illai kawai ya kawo shi wanda ya taƙiƙe wannan ya bincike ya gane cikin ruhul bayan akwai wannan bayanin da shehu ya juzu'i na hudu safa ta ɗari uku da saba'in da biyu الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki mai kyau aljanna ta yi farin ciki gare su shi duba min atti ai shajaratun fil janna aw shajaratun fil janna koko min at-tayyib tace duba lam at-tayyib aw mai dadi mai tsarki koko ita ce ya ce fil janna yasiru rakibu fi zilliha mi'ata amin ma yaqdaha mutun ya hau kowane irin abun hawa da ana cewa doki amma ko jirgin sama ne ka shiga kowane iri mani sai ka tahiya shekara ɗari baka yi ta inuwa wannan iccen ba guda to wannan nasu ne su ya aljanna waɗanda yake da imani da aiki mai kyau wa husnu ma'ab da kyakkyawan makoma alhamdulillah alhamdulillah na muka kawo ƙarshen tafsirinmu na yau 27 ga watan Ramadan. Allah ya amfani mu da abin da muka ji, Allah ya ƙara malar lafiya kuma Allah ya saka masa da alkhairi. Malam ya ce a sanar da 'yan uwa gobe Alhamis insha Allahu za a rufe wannan mazauni na tafsirin Alƙur'ani wanda aka fara tun ɗaya daga Ramadana har zuwa wannan rana ta 28 ga Ramadana. wanda mu kuma zai zamo zamanmu zama ne na 27 da mun fara biyu ga ramadana zama gobe zamanmu zama ne na 27 zo za a khatama za a nada wannan mazauni kuma sai wata shekara in Allah ya samu na cikin masu gani don haka ana sanar da yan uwa cewa gobe za a khatama sai kowa ya tare mu a online inda ake turowa live a facebook da kuma lokacin da ake sawa da daddare karfe goma gidan rediyon fm sai kuma gobe da safe inda ake sawa gidan tvn nta karfe goma na safe a karfe sha ɗaya zuwa sha biyu gamji kuma karfe goma zuwa karfe sha ɗaya farin wata su ma sha biyu sha ɗaya zuwa sha biyu insha Allah don a tare mu don a samu addu'a da kuma khatama. Allah ya tsaya mana cikin dukkanin al'amuranmu, Allah ya biya bukatunmu na duniya da lahira, Allah ya amfani mu da dukkan abin da muka ji ya sa cikin mizanin kyawawan ayyukanmu, sannan kuma muna roƙon a ƙara sa khalifa cikin addu'a jikin shi ya yi kyau ƙwarai Allah ya ƙara masa lafiya da kuma sauran marasa lafiyarmu. Allah ya ba mu albarka Ƙur'ani da watan Ramadan, Allah ya samu wanda ake ‘yantawa cikinsa domin albarkar manzan Allah da shehu, Fatiha da Salatul Fatih. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين